إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه أتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدس بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم أيها المصلون بتقوى الله عز وجل وصية الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله فإن ممن يزداد الإيمان على المؤمنين ذكر حياة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هؤلاء الخيرة خيرهم الله تعالى بصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام في حياة هؤلاء النجوم هناك دروس وفوائد جمة النافعة المفيدة قال الله تبارك وتعالى في حقهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى أيضا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم عباد الله قسم الله تعالى المؤمنين هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعده القسم الأول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون القسم الثاني والذين اتبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يكشها نفسه فأولئك هم المفلحون القسم الثالث والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم روى الحاكم وإمام الذهبي بإسناد صحيح قال وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابه فجعل لي منهم وزراء وأنصار وأصهارا فمن صبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أخرجه ابن أبي شيبة وحسن وحسنه البصري بإسناد جيد إلى واصلة بن الأسقى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد كلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد أيضا فوجد قلوب أصحابه خير خير قلوب العباد فجعلهم يذرع نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون عن دينه فمر المسلمون حسنه فهو عند الله حسنة وما رأى المسلمون سيئة فهو عند الله سيئة وقال عمر ب... وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من كان منكم مستنا فليستن بمن مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا كانوا خير هذه الأمة خير هذه الأمة قلوبا وأعظمها علما وأقلها تكليفا قلوبهم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونكل دينه fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى كانوا على الهدى المستقيم والله برب الكعبة أبو نعيم الهلية عباد الله ثبت التفاوت الدرجة عند هؤلاء النجوم المتفاوتون في الدرجة فيهم باجتماع المسلمين خلفاء الراشدين أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين ثم بقية والعشرة المبشرون بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيت رضوان ثم الأمثل فالأمثل فالأمثل أقول ما قال إن صوم فمن الله وإن أقطعت فمن من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna yaba masa muna gode masa muna neman tanyonsa da agajinsa hakika wanda Allah ya shiyar shine shirye Allah ka shirye da mu cikin bayan kai Allah haka nan wanda ya bata ba za a sami shirye da shi ba ina shaida da ku babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne kuma jakadansa ne zuwa ga duniya gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka yau juma'a ya yan uwa 28 ga watan rajab muna dab da azumin ramadan ke Allah ka isar da rayuwar mu zuwa ramadan da imani hijira na da shekara 1442 hutubar mu ta yau insha Allah za ta tattauna game da farlan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda cikin rayuwar waɗannan bayan Allah akwai darasi akwai abubuwan da shari'a take so mu kalla domin mu yi kwaikwayo da su fatashabbahu bihim ilam takunu mithlahu ku kwaikwaye su in ma ba za ku zama to kun yi daidai daidai da su ba domin kwaikwayon mutanen kirki samun cin nasara ne samun rabo ne Allah ta'ala ya ƙara musu daraja ya ƙara yarda da su da wanda suka biyo su da kyautatawa har zuwa alkiyama bayan haka ya uwa mu sani cewa iya daga cikin abin da ke ƙara muminin imani ambato ko tunatarwa game da rayuwar sahabbai tsiran Allah da aminci ya ƙara tabbatuwa gare su waɗannan bayin Allah ya ‘yan uwa Allah ya zaɓe su domin zama to abokan manzon Allah zaɓar su Allah ya yi Allahu ya stafi min mala'ikati rusulan wa minan nas Allah iya zaɓa daga cikin mala'iku ya ba su manzanci hakanan iya zaɓa daga cikin mutane Allah ta'ala ya kulku ma ya sha wa yaktar وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار ubangijinka iya halittar abin da ya so kuma iya zaɓar abin da ya so sahabbai kaf gaba ɗaya Allah ne ya zaɓe su domin zamto tara zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abokansa ne surukansa ne abokan shawararsa ne abokan zama da tashinsa ne dukkan wani zurub alhayatiya da manzon Allah da sahabbai su yi su fita su dawo su zauna su tashi su ci abinci su tafi da'awa dukkan wani zuru manzan Allah ya zaɓa wa manzan Allah abokan da za su yi da shi saboda ka sahabbai zaɓaɓɓun Allah ne gwarazan bayin Allah ne a rayuwarsu akwai darusa masu yawa waɗannan taurari da Allah ya zaɓa bayin Allah akwai darusa a cikin rayuwarsu dunkulallen darasi wanda yake ba da fa'ida kuma abin da ake amfanuwa da shi Allah ta'ala yana cewa wasabiquna al-awwaluna yan gaba gaba da ɗiban farko min al-muhajirin daga cikin muhajirai kaf duniya wannan kalmar ta takaita akan sahabbai idan aka ce muhajirun mutanen da suka baro maka suka rako manzon Allah zuwa garin Madina da rayuwarsa da rayuwarsu suna ganin sa iya ganin su suna jin magana sa iya jin maganar su suna cin abinci da shi isla shan ruwa tare da shi in dai an ce muhajir to kalma ce ta gaskato akan sahabbai sannan wal ansar sannan da ansarawa mutanen da suka tarbi manzon Allah da muhajirun a garin Madina sun ga manzon Allah sun tarbe shi sun bahi masauki sun yadda sun raba kayayyakin sun bewa sahabbai waɗannan su ne ansar daga muhajirun sai su sannan kuma wallazina tabauhum afwan wallazina tabauhum da wanda suka bi shi manzon Allah din daga cikin sahabbai fi sa'atul usra a lokaci mafi wahala lokacin kunci a ibn kathir abul fida cikin tafsirinsa iya cewa sa'atul usra a lokacin da in wahala ta yi wahala sai an feɗe raƙumi ake samu ruwa sabai su sha domin kaf ba inda za samu ruwan sha sai abin da raƙumi ya ɓoye a cikin shi ko a haɗa ƙarfi biyu majiya ƙarfi a ba su dibino guda ɗaya su rayu da shi a wannan yinin gaba ɗaya wannan shine abin da ibnu kasir ke da sa'atul usra a irin wannan yanayi a irin wannan wahalar suka bi manzon Allah sau da kafa ba saba masa ba duk abin da ya faɗa musu kawai sam'an wa da'atan to waɗannan shine irin abin da sabai suka biwa manzon Allah da da addini gudunmawa Allah ke ta min ba'di ma kada yazihu qulufu minhu saura kaɗan zukatan wa'ansu daga ciki ta karkace domin wahala ta yi wahala sun mata ba alaihim sannan Allah ta'ala ya karɓi tubansu innahu bihim ra'ufur rahim Allah ta'ala game da su mai jin kai ne mai rahama ne bihim ai bi sahaba ajma'i Allah game da sahabai gaba daya in ma sun yi kuskure in ma sun yi ba daidai ba in ma sun tsaka baya kwaye su Allah ya ce bihim ra'ufur rahim Allah game da sahabai mai jin kai ne mai rahama ne tamkar ka ce Allah ya ce ya gafarta musu ya ji kansu bayan Allah mu sani sai malamai suka ce Allah da kansa ya raba wannan al'ummar tun daga manzon Allah har zuwa kiyami sa'a sai ya raba al'ummar nan gida uku kaso uku Allah ya wa al'ummar domin darajar sahabbai kaso biyun duk a cikin su suke waɗanda suka zo bayan sahabbai tun daga tabi'ai da tabi'u tabi'in da salaf da khalaf har zuwa yau har zuwa kiyama aka hide su duk nagartarsu duk iliminsu duk karatunsu duk kudinsu duk zalakarsu duk yawansu a kaso ɗaya suke amma su wancan kasan guda biyun duka Allah ya shaida ya gafarta musu ya ba su aljanna kason ƙarshe na uku su ne ‘yan lalime su ne ‘yan fagam-fagam sai wanda Allah ya so ya jika daga ciki sannan Allah zai mai rahama Allah ta ya samu da cikinsu kashin farko sai Allah ta ke ce al-muhajirun lil fuqara al-muhajirin talakawan cikin muhajirai alladhina ukurju min diyarihim wanda aka fitar da su daga gidajensu a garin maka mutum da gidansa da iyalinsa da sana'arsa da gonarsa da shagonsa amma dan manzon Allah ya bar maka ya koma madina wa'ansu fata-fata aka yi musu aka kore su daga gidajensu wa'ansu suka gudu da imaninsu wa'ansu daga su sai tufar jikinsu kadai suka bar maka suka tafi madina ba abin da suka dauka sun yadda su yi guzurin imaninsu su je su sami manzon Allah a garin Madina sun bar komai domin duniyar ba a gaban su take ba su dai su tsira da imani Allah ya ce irin waɗannan mutanen sun bar dukiyarsu wa amwalihim sun bar dukiyarsu da gidajensu saboda me yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana abinda suke nema yardar Allah da kuma farlan Allah suna neman yardar Allah su gudu da imani suna neman farlan Allah su zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yansuruna Allah wa rasula a zuciyarsu taimakon manzon Allah da addini shine a zuciyarsu Allah da kansa yace ulaika hum sadiqu waɗannan masu gaskiya ne Allah da kansa ya buga masu stam irin waɗannan mutane muhajirai da suka yi hijira suka baro maka suka tafi Madina Allah ya ce masu gaskiya ne ai as-sadiquna fi imanihim wa i'tiqadihim suna da gaskiya a cikin imaninsu da kuma kudirinsu kashi na biyu sai an sarawa wanda suka tarbi muhajirai bayan sun hijira Allah ke cewa wallazi ya taba udarul imana mazauna gida wanda suke da imani min qablihim mana tun kafin muhajirai su je sai malami suke cewa wannan gaba akwai lokacin da manzon Allah ya tura Musa bin Umayr tun kafin ayi hijira ya je da tallar musulunci garin Madina tun a lokacin mu an su da su musulunta shi yasa aka ce wal imana min qablihim suna zaune a gida waɗansu sun yi imani kafin ma a yi hijira sai ƙadiyya ta koma kan turawa da manzon Allah wa mus'ab ya je kai musu tallar musulunci yuhibbuna man hajara ilayhim Allah ya ce duk mutumin Madina iya kaunar mutumin Makka ne hijira kai ne baka son bako amma Allah ya ce da mutanen Madina suna son baki yuhibbuna man hajara ilayhim Allah ya ce suna kaunar su kauna ta gaskiya wala yajiduna fi sudurihim haja mimma utu idan mutumin madina ya ɗau wani abu ya baiwa mutumin maka muhajir to baya jin wata sha'awar abin a ransa har abada baya ji an ya mai kyauta ya mai har abadan gaban abada ya masa tarihi ya nuna wa'ansu daga cikin mutanen madina suna raba gidansu biyu su zai mutumin maka rabi wani ya raba gonarsa biyu ya ba mutumin maka rabi wani ya raba shagonsa biyu ya biya mutumin maka rabi amma Allah ya ce wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ko me mutumin Madina ya dauka bi mu mutumin Makka wallahi baya kallon sa a zuciyarsa da idansa ya fita Allah yake cewa wa yusiruna ala anfusihim wata shaida da duk duniya in ba mutumin Madina ba wanda ya samu wannan shaida a Qur'ani Allah yake cewa mutumin Madina iya fifita bukatar waninsa akan tasa ba fa shi baya so ba yana so amma sai fifi da bukatar wancan akan tasa shine al-isa yusiruna ala anfusihim idan ga abu ina so amma naga dan uwana muhajiri iya so yana kurna bashi wannan shaida ce daga Allah yake tsarkake sahabbai mutanen Madina wa yusiruna ala anfusihim Allah ya ce walau kana bihim qasasa ko da su suna da bukata akan abin sai su hakura su biya mutumin baka walau kana bihim qasasa wa man yukashuha nafsi fa ulaika humul muflihun Allah ya ce duk wanda ya hana kansa biyan bukata domin bukatar dan uwansa ta biya wannan iya cikin masu samun babbar rabu iya cikin masu samun aljanna Allah ya ce wa muhajirai sadiqun ya ce wa al'ansar muflihun masu gaskiya waɗanda kuma samun babbar rabo duk Allah ne daga saba a samawa ta yake wanke su wahayi ne yake sauka da ambatan siffarsu da tsarkake su da wanke su da Allah yake kaso na uku wallazina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan ansarawa bayan muhajirai duka sun zo bayan su abinda suke cewa rabbana ghafir lana wal ikwani alladhina sabaquna bil iman Allah ka gafarta mana da waɗansu su suka rigaye mu imani rabbana ghafir lana wal ikwani alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah karka sa wani gilli wani damuwa wani bakin ciki wani hasada tsakaninsu ga tsakaninmu ga masu imani Allah kai mai gafara ne mai jin kai ne Allah bai ce ya musu komai ba bai ce ya ji kansu ba bai ce masu gaskiya ba ne bai ce sun samu rabo a'a su addu'a ma suke yi fatan su Allah ya karba addu'a amma muhajirai Allah ya wanke su an sarawa Allah ya wanke su waɗannan ba su ne irin bayan da manzon Allah ya kawo sako daga Allah wanda Allah ta'ala da kansa yake wanke sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah mu sani Imam Hakim da Imam Zahabi da ingantaccen isnadi har zuwa ga Imam Bukhari suka ce manzon Allah ya ce inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwaya mai yawan albarka iktara ne manzon Allah ce Allah ne ya zabe ni waqtara li ashaba sannan ya zaba min sahabbaina faj'ala minhum wuzira ya sanya wa ansu wakilaina ne ina tura Abubakar can da tura Umar da tura Ali na tura Musa'ab na tura irin su Usama bin Zaid duk ina tura su munasaba munasaba shine wuzira wata rana ina zaune zan tura su wajen biyan bukata wa ansara Allah ya sanya sahabbai wa an zama wace makana wa asahara wa an saban zama sirkaina kamar Abubakar Umar Usman Aliyu duk akwai dangantakar aure tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya ce faman sabbahu duk wanda ya zagi sahabbai ko ya faɗa musu wata bakar magana manzon Allah ya ce fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in tsinuwan Allah ta tabbata gare shi tsinuwar mala'iku su tabbata gare shi tsinuwar mutane kan masu imani su tabbata kan masu zagin sahabbai haka mazan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam akar ibnu abi shayba ibnu abi shayba ya fito da hadisi da hasan al-basri da ingantaccen sanadi suke cewa daga wasil bin aska yake cewa mazan Allah yana cewa wallahi da mazan Allah ya rantsuwa la tazaluna bi khair ba za ku taba gushewa cikin alkhairi ba ma dama fikum ra'ani in dai cikin ku akwai wanda ya taba gani na wa sahabani ya zama tohi sahabi na ne to ba za ku gushe shin alkhairi ba a ce duk rayuwar da sahabi yayi sahabi na karshe karshen koma ga Allah ne Anas bin Malik ashe har lokacin da Anas ya koma ga Allah ashe manzon Allah ya ce alkhairi ba zai bar duniya ba in dai cikin ku akwai wanda ya taba gani na kuma ya zama sahabi na to har ya kare albarkar Allah ba za ta wuce a cikin ku ba dan Masaudi yake cewa inna Allah azza wajal Allah bai girma da buwaya nazara fi qulubil ibad sai ya duba cikin zukatan bayi fa wajada kalbi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama khairu qulubil ibad sai ya ga manzon Allah zuciyarsa ta fita kowa tsarki fa wajada kalbi muhammadin fastafahu sai Allah ya zabe shi sai ya aiko shi da da manzanci summa nazara qulubul ibad sannan Allah ya sake duban zukatan bayi fa wajada qulubi ashabi khair qulubul ibad sai Allah ya ga zukatan sabai sun fita kowa tsarki fa ja'ala minhu zira nabi sai Allah ya zaɓe su ga zama mataimakan annabi sallallahu alaihi wasallama yuqatiluna an dini suna yaƙi domin addinin Allah ya ci gaba fa ma ra'ahu muslimun hasana duk abin da sahabbai saga mai kyau ne to fa inda Allah hasana shi ma Allah mai kyau ne a gunsa wa ma ra'ahu muslimuna sayyi'a abin da sahabbai saga mai muni ne fa huwa inda Allah sayyi'a shi ba wani abin abun Allah mai muni ne Abdullahi dan Umar yake cewa duk wanda zai yi koyi a cikin ku ya sunnanta wata sunna a cikin ku falyastanna biman qadimat to ya kwaikwayi waɗanda suka mutu ya kwaikwayi iban farko cikin sahabbai ulaika ashabi rasulillah waɗannan su ne sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanu khayr hadhihi al-umma abarraha quluba sun fi kowa nagartar zuciya wa qamaha ilma sun fi kowa ilimi wa aqalla takallufa sun fi kowa dorawa kai na wayoyin duniya sahabbai ba abin da ya dame su in ba Allah ya da addini ba tara kuɗi yawan gidaje yawan motoci duk bai dame su ba abin da ya dame su addinin Allah musulunci shine dame su kawai zama da manzon Allah da riƙon addini shine aqalluha takallufa nauye nauyen da muka ɗora wa kanmu a yanzu su bai dame su ba zaka samu sabon da bashi da gida wani sabon sutura jikinsa guda ɗaya ce wani guda biyu wani ko ta kuɗe bashi da shi a duniya wani auren ma bai yi ba me bukatarsa ya zauna da manzon Allah ya mutu da imani shine aqalluha takallufa sun karanta wa kansu nauye-nauyen duniya wa tarahum Allah li husubati nabi Allah ya zaɓe zama abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa naqala dini sir addinin sa kai shi inda bai kai ba fa tashabbu bi akalaki bayin Allah ko kwaikwayi halayyar sahabbai ku bi hanyoyin su fa hum ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu ala huda al mustaqim sun zamto cikin shiriya sun zamto kan tafarki madaidaici masaniya yan uwa akwai darajoji mabambanta tsakanin sahabbai wanda Allah da kansa ya fifita wasu akan wasu hatta annabawa ma tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat su ma cikin sahabbai akwai wanda suka fi wa'ansu daraja babu shakka babu kokonto bittima'il muslimin kamar yadda wani malami ana ce masa al'alama al-baghdadi a cikin littafinsa usuluddin yake cewa babu shakka babu kokonto bittifaqil muslimin hum khulafa'ur rashidun waɗanda suka fi kowa daraja cikin sabai shine khulafa'ur rashidun abubakar umar usman aliyu Allah ya kare yadda da su sannan sai shidan da suka ragu cikin goma da aka yi musu albihir da aljanna abubakar radiyallahu anhu hadisi ya inganta daga abu hurairah Allah ta'ala ya kare yadda da shi yake cewa manzon Allah da kansa yake cewa ma nafa'ani malun ma na fa'ani mala abbaka ya ce duk duniya ba duke da ta amfani ni kamar duke sai na abbaka haka mazan Allah ya faɗa ma na fa'ani malun ma na fa'ani mala abbaka ba duke da ta amfana da ni a duniya kamar duke sai na abbaka falan ma sani a zalika baka sai na abbaka da ya ji mazan Allah ya faɗo wannan kalmar sai ya kama kuka bai yi tinkaho ba bai jiji da kai ba kuka ya kama yi ya ce hal ana wa mali illa bika ya rasulallah ya ce mazan Allah da yi da dukiya ta din mallakar ka ne kai da kaya din mallakar wuya ne mazan Allah da kansa yake yaban dukiyarsa yana abokan ke sa mata albarka aro addausi yake cewa iya zaune mazan Allah yake cewa kuntu jalisan ma'a rasulillah ina zaune tare da mazan Allah faddala abbakar umar sai ga abbakar da umar sun fito zuwa wajen mazan Allah mazan Allah da kansa yake ce alhamdulillah allazi ayyadani bikuma ina godewa Allah da ya karfafe ni da ku kafin su zo gun manzon Allah ke fadar wannan magana na gode wa Allah da ya karfafe ni da ku fa in tazahara fa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wa wasu malamai suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da Allah ya ce idan matan manzon Allah sun mai bore sun mai tawaye to fa inna Allah huwa maulahu to Allah shine majibincin al'amarinsa sai ce wa jibril da jibril wa salihul muminin da kuma ragowar mutanen kwarai managarta sai wani sabai suka ce da abakar da umar mazan Allah ke nufi Allah iya nufin salihul muminin abakar da umar umar dan katsab akwai abi sa'id al-kudri Allah kare da shi yake cewa malaki manzan Allah yake cewa malak malaki yaka shaitan qattun saliku fajjan illa salaka fajjan ghaira fajj ya umar manzo Allah ke cewa Umar shedan bai taba hanya bai taba hanya hadanya da kai ba idan kana hanya shedan baya bin hanyar duk taurin kan shedan duk fitinar shedan amma idan Umar ya gushe dan baya zuwa domin karfin imaninsa Usman dan Affan in ji Musa bin Uqba yake cewa manzon Allah ya ce innakum talakkawna ba'di fitina yau da gobe fitina za ta riske ku inji manzon Allah waktilafa da bambance bambancen ra'ayi fa qala qa'ilun sai wani mai magana yake cewa qa'ilun minan nas fa malana ya rasulullah sai ke cewa manzon Allah idan fitina ta riske mu yaya zamu yi idan har fitina ta riske mu da rayuwar mu yaya zamu yi ya rasulullah sai ce fa alaikum bil amin ina horonku ina ba ku shawara ku je ku nemi al'aminu ku rike shi sai ku ce maza Allah waye alamin sai ce Usman bin Affan in dai yana cikin ku to duk wanda ya jingina da shi fitina ba za ta same shi ba manzon Allah da bakin sa ya faɗi wannan Allah ya kara musu yadda Ali bin Abi Talib manzon Allah ke faɗa a kansa cewa da ya tura su wata bukata sai yake cewa kamar yadda Sa'id bin Ubaida yake cewa kunt man kuntu maula man kuntu waliyuhu fa alihi waliyu duk wanda ya yadda ni ne majibincin al'amuran ne zai ba zan ba shi umarni to aliyu a wannan tafiyar shi ne wakilta shi ne wakilina duk wani umarni duk wani hani na wakilta aliyu ya baku duk wanda ya wa aliyu da ali yayi wa wanda ya saba masa ni ya saba wa manzon Allah da kansa yake fadar wannan akan sabansa Allah ta'ala ya kare da su sai sauran shirin da aka musu alfihar da aljanna daga su kuma sai mutanen badar a daraja daga su sai ahlul bayt ridwan daga su sai muhajirin gaba daya daga su sai ansarawa gaba daya sai amsal fal amsal wannan su ne a tafawutu daraja bai na sahaba daga cikinsu akwai wanda manzon Allah yake masa laƙabi yake sanya musu laƙabi da kansa daga cikin waɗanda suke da daraja a cikin sahabbai har mata ma ba a bari ba akwai ummahatul mu'minin mislu khadija bint khuwailid akwai khadija yar khuwailid uwar gida a gidan manzon Allah wanda manzon Allah wata ran iya zaune yake cewa Allahu aqra alayki salam khadija manzon Allah yanzu mala'ika manzon Allah yanzu Allah ya turo mala'ika Jibril Allah ya ce a gaida ki Khadija tana zaune a gari Makka Allah ya aiko mata gaisuwa daga bakin mala'ika Jibril da Aisha radiyallahu anha Siddiqa bintu Siddiq Jibril alaihi salam ya zo da suran na Aisha daga gidan aljanna yace Allah ya ce hadhihi zawjatuka fi dunya wal akhirah manzon Allah wannan matarka ce duniya da lahira Allah ya ce matarka ce Hafsa bintu Umar wata rana wani abu ya mai da gidansu sai Jibril ya zo ya ce manzan Allah Allah ya ce ka dawo da hafsa gida li'annaha sawama qawwama domin ita mai yawan nafilfilin dare ce mai yawan azumin nafila ce Allah yake shaidar hafsa yar gidan Umar mai yawan nafilfilin dare ce mai yawan azumin nafila ce akwai a Zainab bintu Jahash wanda a sama Allah daura mata aure Allah ne waliyinta mala'iku ne shaidu falamma qada zaijun minha watran allati zawwajanakaha bayan zai ya rabu da ta gama idda Allah ce muka daura ma aure da ita a ƙasa ba wanda ya daura auren Zainab daga sama aka daura auren domin isa da kuma daraja irin ta wannan baiwar Allah Allah ta'ala ya ƙara yadda da su mijinta shi kadai Allah ya ambaci sunan cikin sa bai Qur'ani Zaidu ko Abubakar ba ce Abubakar da sunan sa Qur'ani ba ko Umar ba a ce Umar a Qur'ani ba amma Zaidu an ce masa Zaidu a ƙadiyarwa Zainab bintu Jihad saboda me saboda manzon Allah ya aure ta sai Allah ya kama sunan zaidu karara duk qur'ani kaf tun daga fatiha har minal jinnati wan nas ba inda aka kama sunan sahabi sai zaidu a qur'ani domin albarkar zainab albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ta'ala ya kara da su daga cikin su akwai wanda manzon Allah da kansa ya musu laqabi da kansa ya musu alqab muktalifa daga cikin su akwai a abi ubaida bin jarrah manzon Allah ke ce amin hadhihi al umma ubaidu bin jarrah shine amintaccen wannan al'umma akwai talha bin ubaidillah manzo Allah kace shahidun yamshi ala al-ard shahidi ne yake yawa bayan kasa amma talha shahidi ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abdurrahman bin auf manzo Allah kace Allahumma iski abdurrahman bin auf salsabil aljanna Allah ka shayar da abdurrahman dan auf ruwan gidan aljanna manzo Allah yake masa wannan addu'ar hamza bin abdul muttalib manzo Allah kace as asdullahi wa asd rasulihi zakin Allah zakin mazan Allah Amir bin Buhaira mazan Allah ke cewa ashabi alladhi dafnahu malaika sahabin da ya mutu malaiku ne suka binne shi wa ghayrihim mimman yalqabuhum bil alqab salih da waɗansu su wanda mazan Allah ya kira su da sunaye daban-daban daban-daban wanda suke da daraja da albarka Imam al-Hasan al-Basri yake cewa yasifu ahwalahu iya siffanta halayyar sahabbai fa iza kana laylu imam al-hasan al-basri kisha idan dare yayi qamu ala atrafihim sai su tashi su tsaya akan kafafuwansu yaftarishuna wujuhahum suna gogar fuskar suna share fuskar su tajri dumuhum hawaye iya zuba idan su ala hududihim a kuncin su yanajuna rabbahum suna ganawa da ubangiji wani shine sifar sahabbai kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum duk wannan sahabbai Allah yake nufi kanu qalilan min al-layli ma yahjaun kadan suke bacci da daddare kadan asuba tana yi za su astaghfirullah astaghfirullah idan dukiya Allah ya ba su akwai haƙƙin akwai haƙƙin talakawa ce tatajafa junubu wa lil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun suna karanta bacci idan su baya bacci da daddare suna gani da Allah abinda Allah ya ba su na dukiya ba sa cinyewa su kadai sai su biya bayan Allah a ciki Allah ne yake shaida sahabbai da wannan Imam al-Hasan al-Basri yake cewa hawaye iya zuba a fusakun suna kuka suna ganawa da Allah wa kanu idza alimu hasana idan sun aikata aiki mai kyau da abu fi shukriha sai su zuwa su dinga gode wa Allah Allah ya taimake su yi aikin kwarai wasu alullah an ya kabala suna roƙon Allah ya karɓa aikin sun yi aiki mai kyau to ba sa yadda sun yi aiki mai kyau su dinga roƙon Allah ya karɓe ta wai za amilu sayyi'a idan sun aikata mummuna ahzanahum yaran su ya ɓaci wasu alullah an ya gafira sai su dinga roƙon Allah ya musu gafara haula ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam imamul hasan al-basri kitabu da sunan sabon manzon Allah faman faman faman zalladhi ya dinu bi imani waye ku sama a gwada shi da imaninsu wa ya sirri la ila ikilasihim waya ma isa a haɗa shi da shi wajen ikilasinsu innahu nazaru ila batsin duniya su cikin duniya suke kai kallo shi ne yanzu runan nasu ila zahariya a lokacin da mutane suke kallon bayanta a lokacin da wasu suke san duniya su kuma sabai lahira suke kallo wa nazaru ila ajili duniya shi ne yanzu ila ajiliha wa suna ganin suna ɗora buri a duniya a lokacin da zaɓi su ganin duniya ɗan ƙanƙanin gari ne gun zama ne ɗan kaɗan imamu zahabi yake cewa inna ma ya rufe sahaba ridwan Allah ya rahim anu ana gane sahabai tsiran Allah tabbata gare su min tadabburi a hawalihim wajen kula da halayyarsu wasiyarihim da ta matafiyarsu fi hayati rasulillah a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ba'da mautihi bayan ya koma ga Allah fi al-masabaqa ila al-iman har manzon Allah ya bar duniya ba su yi kasa a gwiwa ba wajen gaggauta aikin imani wal mujahada da kokari lil kuffar da yaƙar kafirai wa nashru dinillah da yada addinin Allah wa izharu shari'il islam da yada alamun musulunci wa ilali kalimatillah wa rasuli da daga kalmar Allah da kalmar manzon Allah wa ta'alimu fara'idihi wa sunanihi da karantar da farilai da sunnoni walau lahu imamu zabi ke cewa wallahi ba dan sahabbai ba ma wasala ila min dina asran wala far' farillai da sunoni duk ba za mu san su ba ba dan sahabbai ba ba abin da muka sani cikin addinin Allah ba mu san ma wace irin rayuwa muke yi ba so suka ɗauko addinin suka rike shi har ya zo ya zo ya zo ya sami ka inda kake fa mata ana fi duk wanda ya suka gare su aw sabbahum ko ya zage su fa kad karaja min ad-din ya fice daga addini haka imamu zahabi shi kuma ya mai mai ta maganar ubangidansa imamu malik yace duk wanda ya zage sahabbai ko ya faɗa musu magana to ya fice daga musulunci لأن الطعن لا يكون إلا في إنكار ما ذكر الله تعالى duk wanda ya soki sahabbai ko ya zage su to iya inkarin abin da Allah ya faɗa a kansu ya ce radiyallahu anhu marduwan ya ce as-sadiqun ya ce al-muflihun kai kuma ka ce ba haka bane ka ce ba haka bane mai matsayinka ka karanta maganar Allah Allah ya yabe su a littafinsa ya fallanta su ya sanya musu manaqib ana bibiyar su da kyawawan aiki kuma Allah ya san su da ƙarshe bayin Allah waɗannan mutane yadda Allah ya musu wannan ta gomashin bayan sun dage da aiki to ya kamata a yanzu al'umma da yawa suna da kishirwa sanin suwaye sahabbai wa'ansu kawai sunayen su suke ji amma ba san irin wani aiki suke wa musulunci ba ba san me suka ɗauka a gadon bayansu da ƙwaƙwalwar kansu akan wannan addinin ba yana da kyau dukkan masallatai ku dinga gayyato laccoci daban-daban a dinga karanta wa al'umma rayuwar sahabbai a yanzu ana da wannan kishirwar ku tara dattawa da matasa a dinga karanto sahabi ɗaya bayan ɗaya ana faɗa ma gudunmawar da bi addini har mata a dinga karanta musu tarihin na Aisha Hafsa Juwairiya irin su Maimuna irin su Safiya irin wannan matan masu albarka a dinga karantawa matanku da 'ya'yanku mata ana karanta musu da wannan bukukunan da ake yi a kama hol hol a aikin banza ana kwaikwayar yahudawa ku ɗau irin wannan za ku ga canji a rayuwar ba abin da ya gyara duniya illa wannan da can ana zaune a cikin jahilci da bata da hadisin manzon Allah da alqur'ani shi gyara duniya kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nafsin min dhulumati ila nur idan kun dawo da wannan ɗabi'ar za ku gyaru ai gyaran a hannun Allah yake ku dai ku yi abin da za ku yi waye dai waye nayi ku kirawo malamai su dinga karanta muku tarihin bayan Allah na kwarai sai Allah ya sanya albarka a wurin sai Allah ya sanya albarka a masallatayarku sai Allah ya sanya albarka a rayuwarku ku dinga sawa ƴaƴanku sunayen sahabbai akwai albarka akwai fi'al kuna neman Allah ya bawa ɗanka halin wancan a sanya suna akwai kwaikwayo akwai addu'a a ciki ta Allah ya bawa ɗanka albarka suna da ka sa masa Allah ka taimake mu kamar albarka ka sa mu lafiya mu gama lafiya mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa an'im akrim ala hadha nabiyil karim Allah ka taimake mu ka aga zamana kai mana albarka gida da waje dukkan bukatun mu Allah ka amsa mana Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka jika mahaifanmu da malamanmu na addini ka sanya albarka a gidajenmu da masallatayyarmu da kasuwanninmu da makarantunmu ka tsare mu ka tsare addininmu da mutuncinmu ka ba mu lafiya da zaman lafiya duk inda muka dosa Allah ka haɗa mu da alkhairi Allah ka raba mu da shiri ka tsare muka tsare rayuwar mu ibadallahi inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamukumur rahman